أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإنسانه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مقال هو مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci muna da Allah tabaraka wa ta'ala godiya ne kowa ne komai wanda cikin himmansa da kaddarawarsa ya ba mu ikon salatan dai da cikin sallolin farilla da ya fassanta mana muka yi sallan magariba a wannan lokaci a cikin jami'i sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin ɗaki daga ɗakunansa ba don komai ba sai da ci gaba da karatu da muke ci littafin alƙawanin fiqhiyya da alhamdulillah ta ci da yuci mun yi karatu a cikin a baji na ashirin da shida wanda yi magana kan sallar roƙon ruwa muka ga sati da yuci shi kuma muka yi karatu wancan sati na sama kenan muka yi karatu a kan abin da yake da sallar kifewa rana ko wata ke yau insha Allah za mu tashi albabun sati wa ishiruna babi na ashirin da takwas ilwuki shi kuma zai yi magana a kan abin da ya shafi sallan wuki a babu tashi wa ishiru wa akwai babi na ashirin da tara mun yi magana a wancan sashi a kan abin da ya shafi wukiri na mantari shi babi na ashirin da takwas shi aka yi tashi da ya wuce da yau za mu tashi albabun tashi wa ishiru ne babi na ashirin da tara misalin da ɗau'afi wafihi maslani shi wannan babu ya ce duka ta zai magana akan game da sauran nafili ana sauran salloli da ake aikatawa na tsadawuyi wanda mun sani wannan ayyuka na tsadawuyi din da su ne bawa yake samun sallan Allah tabaraka ta'ala ita sallan farilla ba a nan ake wuce juna ba sai dukan mun sallan magariba za a yi sallar isha za a yi asuba za a yi azar za a yi asar za a yi magariba to a ina ne bayi suke wuce bayi a gurin matsayi shine ga kuma hadisin nan da manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah tabaraka ta'ala ya ce bawana ba zai nemi kusanci ba zai kushe ba yana mai neman kusanci zuwa gare ni da aikin nafila Allah ya ce haske na so shi. Kaga ita farilla ko ruri. Idan da fita, to yanzu abin da za a wuce juna da shi shine aikin nafi. Shi ne Allah ta bara ta ala yake cewa kanu qalilan min al-layli ma ya Ko kuma ta dafa junuhum anil madajiki yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Daka anan ne aikin mutum to ana so mutum ya zama yana aikata sallolin nafila duk wani abu na nafila mutum ya zama yana aikata saboda shi ba a biyan bashi da shi ranta da biya idan mutum ya aikata wani aiki misali wanda ranta shi kiyama ba fata wuce ba a ce za a biya wadda kai wa wannan misali ko zalunci ko wani abu to da aikin farillan mutum za a ɗauka a biya masu aikin nafila ko ya ji tsanin sallah sallan da ya nuna mana cewa ba idan ka tauye wani abu daga cikin farilla Allah zai ce wa mala'iku ku duba ko ba wannan nawa yana da aikin ta dauki a cika masa abin da ya tauye na farillan sa kaga aiki ne mai girma wanda ya kamata mu maida hankali sosai akan sa da ba mu sani nafila ba za ta samu ba sai bayan mutum ya cika farilla in bayan ka cika farilla to shine sai nafila ta yi amfani ba mutum misali bai cika farilla ba sai ke nafila ta ga yi ba ya bambanci ne da aikin ba misali kamar mutum baya kiyaye sallolin farilla sai na mata ta zo a yi ta hadu ne misali amma za na san magariba in ta asuba sai ya ga dama yi kaga wannan ai ya zama wani ne da aka dai in farilla ta jika to ita uwar kuɗi to sai a zo a bi ne da na jinkiri saboda duk abin da bawa zai yi ba zai yi sama da abin da Allah tabaraka ta'ala yake so to ba zai yi sama da farilla ta farilla ita ce Allah yake so kai wannan kuma ba sa ka dole ba amma in kai kuma zai zama maka tsari a cikin ayyukanka wannan babu zai magana kan sauran salloli na tadawu yayi maganan witiri yayi maganan a kusufi shamsu wal qamar yayi maganan istisqa yayi maganan idai yayi maganan sallan asar a tafiya to duka wayannan tun daga idai idai din nan fi idai ni fil istisqai fil kusufi fil witiri to sai sa'iru ta ɗau. Sauran ayyuka na nafin biyu wanda sun goma a musu babin su musamman. Ki alfasul awal fasali na farko fi da ka'atai yi fadi, shi game da raka'ata yi fadi. Malumar sun yi sabani sunna ce ko kuma tana daga cikin a muragabai ne. Ma'ana wanda aka faɗi tana yi ko kuma sunna ne malamai yawa sun tafi kan cewa sunna ne. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya doge yana aikata. wa wafuwa lokacin yin ta ba da ɗulukin fatin bayan cetowar alfijir sai ki fahimtar dama a ƙablahu aukar dama raka ta miru a fare ne a adalci idan mutum ya fara gabatar da raka alfajir kafin alfijir ya keto sai ya yi ko kuma ya gabatar da raka ɗaya kafin alfijir ya keto ba saura ɗaya ba sai alfijir ya keto to ba a rai da adalci sai zai da haka wannan ɗayan ba za ta ja ɗayan ba saboda mai lokacin su bai yi ba wa ya karo fihi ma sirran bi ummi alqur'ani wa da zai karanta a cikin rakatul fajiri karatu a koyi zai karanta fatiha da ta kare wakila amma wasu kaurin malama suka ce ita ma tana da sura tilula bi kulli ya ayyuhal kafirun وفي الثانية بالإجلال وساق للشارك فقل إمام سابي ركعتان الفجر سوى فاتحة رسولة كي كان دامس ركعة الفرقوة كان تقوليا باي أني فاتحة ركعة تبيع كان تقولوا باي أني فاتحة ما مصار كما نسيا فاتحة كريا يجرن دام ومن جاء إلى المسجد وقد ركع الفجر في بيته فاختلف هل يحيي المسجد أم لا wanda ya zo masallaci kuma ya yi daga asalin fajirinsa a gida to maluma sun yi sabani shi zai yi tayyatul masjid ko ba zai yi ba mun gane saboda babu wata sallar nafila bayan kitowar alfijir sai daga asalin fajir to shi yanzu zai yi tayyatul masjid ne ko kuma ba zai yi ba to wannan maluma sun yi sabani bayan kana lam yarkai fajra fi baiti sallahu in kuma bai yi daga tare fajri a gida ba bana wannan matsalar ne kawai kana da zabi ne in kai na fi a gida a daga tare fajri a gida in ka zo masallaci in akwai lokaci za ka iya yin ta yin masjid tunda akwai kaulin da suna ga za'a yi wasu ko suna ga ba za'a yi ba ka ga duk kaulin da mutum ya dauka to wanda kuma ya zama bai yi raka talin fajirin a gida ba to in ya zo sai ya raka talin fajirin to malama nan masu yi sabani shin tunda sun ce wa lam yu'il masjida yanzu ba zai yi tiyatul masjid ba to shin wannan raka talin fajirin ta hada masa duka ko suka ce ta hada duka ko suka ce ai da ma raka talin fajirin ne take kan fa in wajada an-nasa yusalluna subha لم يركع الفجر في المسجد ولا في هذه المتصلة به سيريزن سامو جاري سيني سلم سنة سلم أصبع سنة مضايقين يسن مداري يصلون سنة سلم أصبع سيريزن شي بزي سيزي ركع شاري بزي أما سلاتي كو بزي أحرابا إن دي أحرابا سنة أرسلين أما سلاتي مداري سيكو يسيكتين صلى كمين عبد الله بن عمر يسيكتين wadda ya tuba da rakatai fajiri gai mashru'ati khilafan lizahiriya a ce a nan kwanta a kishingila bayan an yi raka ta alfajiri shi wannan ba abu ne da aka sharanta ba shari'a ba ta zo da shi ba safarin daular zahiri yana gara a kishingila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Malik ya ka cikin muwaffa a babin da yake magana kan sallar nafila Annabi sallallahu alaihi wasallam ina gaba kamar hadisin Aisha radiyallahu anha cewa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare ne tunda ta ce yana yin raka'a goma sha ɗaya to idan yayi yayi na birbire sa sai ta fa'i da wuce to bayan ta fa'i da wuce ne sai da Aisha ta ce annabi yana dan cikin gida ba zai tashi ba ta atahul mu'azzin a sai ladan ya zo in ya kira sallar asuba sai annabi ya tashi sai yayi raka'a sai ni tafifa ta yi sai ga masallaci kaga kenan daga yin sallar tsakanin fajr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci da iya zuwa sallar asuba to daga wannan cikin gidan ana yin sa ne bayan safayi da wutiri kafin ayi raka ta fajr in gani ma yin kilo da zai yana da zai al-fasl al-thani fasali na biyu fi tarihin nawafil shi kuma zai magana game da sauran nadi qiyamul layli murakkabun fi sai tsayuwan dare an faɗaitar a cikin aikata shi wa afdalu akhirul layl amma wanda yake ayi a ƙarshen dare amma ga wanda yake da tabbacin cewa yana iya tashi cikin dare saboda mutane kala kala ne ko cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne da kalan yadda yake yin sallan daren sa in mun dauki babu hure ya ce Mazala sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya ya rika yin wukiri kafin ya kwanta. Saboda kila baya iya tashi. Laka in mutum ya tabbatar da lalle in ya kwanta ba baya samu ya tashi. To kafin ka kwanta sai ka yi lafiya ka ka tsina maka mai. Idan kuma lalle kana iya tashi ne to sallan karshen daren ya ce. Mun gane? Wakil bayan sabani shi wannan kiyamun layli ne halin abdalu tafsiru rak'ati aw qulul qiyam shi yanzu ka tashi da daddare ka tiya yawan rak'o'i mana kai rak'o'i da yawa ko kuma tsayuwan ya ji yawa a cikin mana qulul qiyam in ka tashi misali maimakon kila za ka iya yin inda ba da daddare ba ne za ka yi lafiya kila za ka yi yin kamar raka a ashirin alasari ne misali to shin ka yi kamar raka a ashirin din shi yabi ko kuma ka yi raka a goma a wannan mintuna ma'ana ka tsawaita karatu mun gani manzala sallallahu sallama sai da aisha ta ce yana sallan na bibiri har sai kafafuwansa sun kumbura da daddare kuma na ce a wannan sallar labirin da yake yi baya wuce raka'a goma sha ɗaya ko a ramadan ko a wajen ramadan manzana sallar sallama ta ce baya ƙarawa a kan raka'a sha ɗaya duk da akwai ruwayar da ta zo cewa yana yin raka'a goma sha uku in gane to yanzu anan a yi tsayuwan ya fi tsawo ko kuma yawan rakawa su fi yawa mun gane to maluma sun yi sabani wat targhib fi layali ramadan akal amma kwadaitarwa a cikin dararen ramadan ke da ce kana bimbiri a daren dararen watan ramadan yace akal shi kuma shi yake kalli wai sabul qiyam fi bi 36 raka'a an so idan mutum ya tashi a ramadan zai yi tsayuwan dare ya yi raka a talatin da shida suwa shafai wa rasin banda shafai da wuce in ka hada da shafai da wuce zai baka mai raka a talatin da tara ke wakilo su mutane ko su malamai suka ce bi aiki rina in ya tashi da daddaren ana so ya raka a ke wifakan lau saboda dacewa da imamu shafi imamu abuwa ne fatan noma imamu ahmad bin hanbal raka a ce wan nawafil fil buyuti afdal yin nafili a gida in ke sallar nafila sunanta to yin ta a gida abdalu shi yaji akan yin ta a masallaci nafila ba sannan wala yujma'u laha fi ghairi ramadan ba za a ce za a yi sallar nafila a yi mata jam'i ba in ba a ramadan a watan ramadan ne kadai ake haɗuwa a yi jam'in sallar nafila in dai ba sallar nafila sunna ma'abociyar sabani ba misali sallar roƙon ruwa misali sunna ne a farilla bai ko salatul kusufi a kusufi shamsi ba tunda ita kamar ba a mata da sauran dai ma'abota sabuba na dalili sannan yace illa fi mawazi'in illa fi mawazi'in kufiya sai dai a guraren da za a yi a boye wanda ma'atul yasir da kuma jama'a yasira nan da misali ku ku ku ne kuka ce to bari ku yi shabai da wuce ku tare babu ne mun gane magana amma a haku ne jama'a in ba ramadan ba ba za a yi wannan wajen billahi wa tahari masna masna yusallimu min kulli rak'atin ke nafila da dai ko da rana rak'a biyu ake ayi sallama khilafan liman qala am sabani wanda yake arba'a aw sittan rak'a hudu ne ko shida ake ayi sallama wa mafadatu nafilatu duk wanda nafila ta kubuce masa bai yi ba lam yaqdi ya fil masabi a matsalar malikiya ba zai ce zai biya ba mun gane illa man fata rakatan fajr sai dai wanda rakatan fajr ta kuma ce masa da wanda kullum kullum yana yi babu laifi ya rama fa ya qabi ma sai ya rama su ba da dulo ishamsi bayan fitowar rana amma nan ma ya bari sai rana ta fito saboda la salata bada salatu subhi attarta ba ta ne hasi rana ta fito ta daga kuma ta yi sama usakan lahu da bin dacewa da su imamu shafi imamu abu hanifata imamu malik kai akwai ba a hatsana albabul mawaki salati babin da zai cika mana na talatin alfasulun awwal fasali na farko wancan ya gama maganar fi sujudul qur'ani game da sujudul tilawa ayoyin da ake karanta a cikin Qur'ani in ka karanta guri za a faɗi sharuɗan ana yin sujjada amma za a faɗi yaya ne zai zama in kana cikin wani hali ne za ka yi wannan sujjada wa fi fasalani a cikin akwai fasul fasul guda biyu alfasulun awwalu fasali na farko iyaka ne game da hukuncin hukuncensa walaita bi wajibin amma shi ba wajibi bane khilafan li abi hanifa sabani imam abu hanifa ce ce wajibi ne in ka karanta ayar da take nuna aikin ta wa yu'maru bihi al-qari wal mustami lasani ana umurtan mai karantawa wal mustami da mai sauraro lasani banda wanda yake yi don aji shine sani mai jiyarwa yana karatu ne don mutane su ji to shi ko ya karanta ba zai sujjada sujudi tilawa ba su ba wanda suka ji ba za su saboda yanzu ne ba a yi shi kenan lillahi lillahi wa yukabbiru lahu fi nidayi wa rafi sanan zai kabbara gurin sunkuyawa sujjada da dagowa amma ba sallama amma wa yaftaki ila shuruti salati idan sujudi tilawa tana buƙatuwa yana buƙatuwa zuwa ga sharuɗan sallah shi ne ya zama yana da tsarki ya zama ya kalli gaba in gane tana bukatuwa ne zuwa ga sharuɗar sallan nan ne shiruɗin siya ko ga shiruɗin wujubi wala ihra wa fi babu kabbara harabaci wala taslima inda al'arba babu sallama in an gama sujudu tilawa a gurin imam malik imam shafi imam abu hanifa imam ahmad bin hanbal wa yajuzu fi salatin nafilah ittifaqan kuma ya halatta a yi sujudi tilawa a sallan nafila ittifaqin malamai wa bil fariyat kuma ya halatta a yi a farilla amma in kumina takalif in an amincewa ba za a samu cuta rikita rikicewa ba misali wanda ce bayan liman bi ya yi sujjada misali sun bi shi ya dago ana ta subhanallah mun gane kila an dauka horar karma ne sai bala an amince ba za a samu ka wato za a yi sallan farilla amma ana so imam in ya zo gurin aya ko da a karatun koyewa ne in yana da niyyar zai yi wannan sujjadar ko ya bayyana ka ya bayyana wannan gurin ba duka karatun ba wannan ayar don su gane sujudu tilawa wa yusabbihu fi sajdati aw yad'u aw yad'u zai yi kai tasbihi a sujjada zai subhanallah mun gane tasbihi zai yi a sujjada ko kuma yi addu'a wa wala fi hadisi ya zo a cikin hadisi insha Allah maktub li biha indaka ajra wannan addu'a zai karanta wa da'anni biha wifran وجعلها في عندك ذكرا وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود wannan addu'ar ta zo ran su jira za ka nan ya Allah ka rubuta mini ajaran lada in daga gurin ka biha da wannan sujud wa za anni biha wizran kuma ka sauke mini alwizru zunubi mun gane laifi anni ga bayyana biha da wannan sujud waj'alaha li indaka dhukra sannan ka sanya min ita ta zama wani tanadi ne aiki da ne na tanadi a gunka wata kabbala min yana ka karba daga gare ni kama qabiltaha min abdika dauda kamar da ka karba daga gurin bawan ka ne mun gane to haka za a al-wasul sali fasali na biyu fi adadin sadadat cikin adadin guraren da ake sujadan gudanarwa wani fi mashur ila ada zance mafi shahara ce guri goma sha ɗaya ne dole guri goma sha ɗaya ya ce alati fil arafi suna da suke akwai a cikin arafi akwai a cikin suratul rani ko cikin suratul nari ko suratul isra'i suratul maryam da awwalu lati farkon hajji suratul furqan suratul namli alif lam mim sajada kenan akwai a cikin sa'ad akwai a cikin fusila wanda za mu karanta su mai bidaya ya kawo su sai fito fal'adaratu ijima'a guda goma kan an yi ijima'i kan su sure waɗannan sai na farko cikin suratul katibatul a'raf aya aya ta kai ta suratul a'raf da kuma aya da kuma ta biyu gurin sujjara na biyu shine cikin suratu bari inda Allah yake bil guduwi wal afa na uku cikin suratu nani wa yaqaluna ma yuqalu na uku cikin suratu bani isra'il wa yazuduhum khushu'a na biyar cikin suratu maryam karru sujjadan wa bukiya na shida farkon suratul hajj inna allaha yaqalu ma yasha na bakwai cikin suratul furqan wa zadahum nufura na daga cikin suratul naml inda fadin Allah madaukakin sai ce ce rabbul arshil azim na tara cikin suratul alif lam mim tanzil gurin fadin Allah wa hum la yastakbiru na goma cikin suratul sa inda kauli ta'ala wa karru wa karrara shi an wa'ana na goma sha daya cikin suratul hamim tanzil inda Allah ya ce in kuntum iyyahu ta'budu wa ila wasu da suka ce inda qawlihi wa hum la ya'mun kaga goman farko ayu ittifaqi kansu to wayannan wannan guda ɗaya an yi sabani wasu sun ce gurin in kuntum iyyahu ta'budu wasu kuma sun ce gurin wa hum la ya'mun mun gane duk da gurin babu shafi shi yana ga gurare sha hudu guda uku suna cikin mufassal guri imam malik babu sujada cikin mufassal farfara guri imam ahmad bin hanbal yana da gurare goma sha biyar ne guda biyu ya tabbatar da cikin suratul hajj duka biyu to dai ga shi ga imam abu hanifa ya ce guda goma sha biyu ne mun gane shi kuma imam dahawu ya ce kai duk inda kawai aka samu sujada wa ya kullu sajadatin ja'al bi lafdil khayr kawai duk wani sujada ta zo da lafazin alkhairi kawai za ta ga sabanin malamai to sai ce da ya ƙirgo su ya kawo ya ce to guda goma ijimaki imamu shafi'i ya tsare da laki bisat wanda take cikin sat yake ba ta shi ya fi da ta wa zada ko shi din imam shafi sai ya kara wa ibn hanbal da ibn hanbal ibn wadi da ibn wadi allati fi akil hadi sun kara kira cikin suratul hadi su gun su da biyu sun tsare da ta cikin suratul sa wa bin najmi wa bin intiqaqi wa bi sannan kuma sun kara cikin suratun najmi suratun shirari da suratun ikra wa mawazi'uha min al-ayati al-ma'rufati illa anna kulba billati hiya isal hal hiya inda qawlihi wa ana aw husna ma yace to gurin guraren daga ayoyi sanannu din nan ne wanda aka iga yanzu shi ke kawo shi ba shi mai kawani ya ce tunda an sani wannan guraren da aka sani yace sai dai an yi sabani a cikin suratul sad wina ne gun sujjada ne shin inda kauli wa ana karara ki wa ana ne ko kuma wa husna ma'abdi wa rabuni to malama sun yi sabani wa kilifa fi fusilat an yi sabani cikin suratul fusilat hal hiya inda kauli ta'buduna aw wa hum la yas'aluna shi ma wanda mu karanta yau shin gurin ta'buduna nan ko kuma gurin la yas'aluna ne shi ma sabani ne wafin yin shiga kuma hal hiya inda kauri la yazuna aw hiya fi akhiriha shin wannan gunne ko kuma karshen sura ne wannan duka dai akwai sabani amma babban mawani shayi shi wannan sharadin sharadin ke zama sharuɗan sallah kana ba ta wajen cewa ko mai haila za ta ta yaya za ta yi sallah ne sujjada ba ka ci sujjada Allah ya ce kuma ana yi ne da tsarki mun gane sujudu tilawa sharadin da shine sharadin sallah shi yana da hankali kuma yana da tsarki yana da aure ke kuma da kanci a cikin mun gane sannan kuma ya karanta don Allah ba don wani yaji ba sai idan wani yaji ne ban da shi to wannan ne shine a takaice mun dan ja lokaci ko saboda mun fara da wuri ba insha Allah za mu tashi alkitabu salisu fil janaiz mun gama da abin da ya shafi a wayancan salloli na lafiyar jirgin lafiyar cikin jana'a za a shiga sallar janaza din wankan da likafani da sauransu Allah tabaraka ta'ala ya dakatar da mu abin da makaranta ne kuma da muke da kuskure Allah tabaraka ta'ala ya yi mana dama wasu kuskure ne albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kare mu da kariyar sunna da ya ba mu da bayarwar albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsanani da yake Allah ka mana sauki albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk abu mai wahala abun mu mai sauki ne abun albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka mana sauki Allah ba mu da mulani albarka marasa lafiyar gida da asibiti Allah ba su lafiya kuma ku lafiya Allah ƙara mana lafiya da abin da lafiyar za su yi barkakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan kasuwa mu Allah ka kasuwa mai albarka masu karatu Allah ƙara buɗe kwakwale barkakin manzon sallallahu alaihi wasallam Allah tarbiyyar da mu tarbiyyar ta mana da ƴaƴan mu matasan mu da suke kokarin zama da yabi da suna roƙo Allah shirya mana su barkakin manzon sallallahu alaihi wasallam mu Allah shirye mu idan Allah mu sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin fatil ma'ruf al-qafi lima tawakkalna lillahi ولا دين ذلك المستقيم وعلى آله القدر وسائر الأمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام عليك يا رسول الله